an ya kulla lismu zahiri mahalla shi ne wanda bai inganta ko da zai yi ismu zahiri ya sauka a gunsa ba ba zai yi ka cire da mirin ka sa ismu zahiri ba misali a kace kulil haqqa ba zai yi ka ce kul anta kul anta al-haqqa ba ko ka ce kul sunanka sunanka misali abubakar ne ka ce kul abubakar kul abubakar bil haqqa kana nufin abubakar ne fa'il din kun kun din da ka faɗa fa'il din da fili duk suna haɗe ka ɓoye an tantance ma'ana ba zai yi ka ɗauko ismi zahiri ka sa abun sa ba ويلحظ أنا جنون دليل معذوف وجوبا في أمر واحد في الأمر نواهي كما يقول والفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب واحد ففي المضارع والدعاء قال هي كان خطاب نقول عليها كمن تذهب سوف تذهب او الهمزه كون دعاء قال كده همزه كما اذهب او النون كون دعاء قال كده نون كمن ننصر وتسمي فعل المضارع باسم فعل المضارع كمن وي والامر باسم فعل الامر كمن صناعي بوثنا وافضل وافضل وافضل تبديل كمن اصدق بوثنا وأفعال الاستثناء بفعلين استثناء إذن لا يكون إذن ما فلا إذن ما أدا إلى الخير الأك استثناء بشيء وأفعل في التعدد أفعل أتعدد ولنن وتصيب بكري أسلي sai muka ƙara kudu a kai suka zama to goma sha ɗaya ko wanne to dalilu mustatir ne wujuban lokacin قبل الدليل دون الوقاية ليس زوا جبنين جميل الأمثلة مثالين أكرم من أكرم من من يكرمني أطعت من نصحني إذا حزنك أمر فاقصدني لا لا تنقل لا تنقل هذا الخبر عني لا لا ينال يأس مني هو لا ينال ويأس مني ليتني أنال رضا, رضا الناس لك من لدن لك من لدني صادق الود إنني عظيم الأمل abin da ake nufi da nunin bikaya nunin ne wanda idan ka kawo da nuni na mutakallim za ka kawo shi saboda ka kare iradin fi misalin kace yukrimu a misali na farko yukrimu ne yukrimu nasaha da faksi duk filai ne to idan kana so ka sa masa ya'un mutakallim idan ba ka sa nunu ba zai rusa ma iradi ko bina'in da kake so misali yukrimu ni idan babu nunu da zai zamanto yukrimu nasaha ne zai zamanto nasahi فاقصدني زي ده من تو فاقصدي فاقصدي هذا اللي فنون انت كاري ارادي في اليه kace yukuri mu kaga filin ya samu lafiya kalau kace na saha filin ya fito faqsit filin ya fito tukunan sai ka kawo nunu yukuri mu ni ka jona shi da yawon mutakallim na saha ni ka jona shi da yawon mutakallim toxic ni sai ka dole shi da yawon mutakallim kaga ya kare martaban iradi ya kare martaban iradi kuma jarra baya shiga fi'ili to ba dan wannan nuru kaya din ba jarra sun ne shigo fi'ili kace yukuri ni yukuri ni na sahi tafsidi jarra ya shiga ya shiga kafara ya shiga fi'ili kenan nuru kaya din sai aka kira shi nuru kaya saboda haka saboda yana kare martabar da shi yana shiga fi'ili ne asali ya sa ibn mali ya ce wa qabla yan nafsi ma'a al-fi'li al-tudim min wiqayati min wiqayati wa laysa tadhim sai ce wa qabla yan nafsi ay wa qabla ya al-mutakallim sai ce ma'a al-fi'li ma'a al-fi'li al-tudim min wiqaya min wiqaya tare da fi'ili yana zaman to dole ne wajibi inda ismi ne fa ba ya kasa ba ita ce kitabun kitabi kalamun kalali ba zo ta rubu ba ya tare da ismi in kuma harafi ne ba harafi yana bambanta da harufa wani harafin yana ɗaukar nuna kaya wani harafin ba ya ɗauka misali da ya kawo anni da minni an an ne da min an da min an da min in ka sa musu yawon mutakallim za ka sa musu nuna da kaya wannan shi ne buga na larabawa amma wasu larabawa suna shiri nuna da kaya in ka sa nuna da kaya za ka ce anni ka sa shadda in ka cire nuna da kaya za ka ce ani ani ani wannan nunin din ba nunin bukaya din bane nunin din ka na an din ne sai ka bayi kasara saboda ya haɗu da yawo in ka ce lin za ka ce lin ni da shadda ka sa nunin bukaya ta idan ka ce lin ba ka sa nunin bukaya ba wannan nunin din ba nunin bukaya ba ne nunin din ka ne su kunne min din ne sai kamar yadda shi kasara ka bayi kasara saboda yawo hakanan akawat kana wa afa inna wa akawatuha laita ni laita za ta sa masa nuna mutaya sai laita ni hakanan ladulli ladun za ta ce ladulli ladulli amma wani lokaci ana shi ne musu yawon da ta kalli ya nuna mutaya ka ce ladulli kamar yadda na ce shi kaɗan ya karanta a tura suratul kafir kad balagta min ladhi ijra min ladhi ijra sai ka muke ce miki da gawaji shi kadai ne a cikin min ladhi ijra jumhur suka karanta min ladhi min ladhi da dole da shakka sannan inni za ka iya cewa inni ko ka ce inna ne inna za ka ce inna ne inna inna ne ka sa masa lulubin kaya ko ka ce inni ka cire nunin kaya in ka ce inni fatahan innan ne ya zama kasara saboda ya ulfakan ne القواعد يتي إذا اتصل فعل بياء المتكلم وجب أن يتوسط بينه وبين وبين الياء نون تسمى النون الوقاية نون الوقاية yake idan fi'ili idan fi'ili ya hadu da yawon mutakallim wajibi ne tsakanin fi'ilin da yawon mutakallim din a sa wata nunu din da ake kira da suna nunu haya yace idan ta sala al-harfani min wa an biya al-mutakallim min da an harfa ne guda biyu in sun hadu da yawon mutakallim wajaba tawassatu nunu al-wiqaya wajibi ne a sa nunu al-wiqaya tsakanin su ma'ana in ka ga ya zo ba min musaya wato sha su ne da kafu alai kamar da ibnu malik ya kawo rashin shigan sa nan a alfiyarsa idza tasala ladun aw inna aw inda akhawatiha ladun ko kuma inna ko ɗaya daga cikin kawayen inna din biya il mutakallim in suka hadu da yawul mutakallim jaza tawassut nun riqayati wa huwa kathirun fi laysa ya halatta wato kasadu min riqaya alaita kuwa jiyawa ne abin da yake nufi da jiyawa wani lokaci ana jiro kawai ne tambaya adu wa inna fida'an fa inna mannan ba adu wa inna fida'an a nan iradi sai yana da auziki daban-daban mannan dinnan mansubi da fida'an dinnan da ya zama to mansubi yawancin malaman iradi sun yi iradinsa مفعول مطلق لفعل المحذوف فإما فإما فإما فإما أن من منا وإما أن نسدي فداء وهذا من ثم مفعول مطلق لفعل المحذوف وفي إيراد خبري من كان وإن أكثر كان إنجا اسم سبب في أكبر خبر إنجا من ثم مفعول gwaji shi ne guda biyu yawan duka biyu malaman iradi sun yi iradi ta imma din kuma har ta tafsir ne fa inna man nan ba'du wa imma tida abin da Allah subhanahu wataala yake nufi shine a idan aka kama fursunan yaki su mujahidun wanda suka kama fursunan yaki ayyadahumullah to ɗayan biyu ne a kowanne suka yi daidai ne in ma kawai wannan mutumin su nuna masa makarin da akala kan da sun yi su in aka sake ya tafi da jikin su zai yi wannan mutane ya kan su ne ke ina tafi da kan da zan kashe ban samu na kashe su sun kama ni domin kun su kake da ba su kake da ko su nemi kwanta na ba su nemi kwanta na haka kawai su kake ni kai addini wannan mutane sun yi sai musulun da zai ji wasu jami'ai shi ne wata irin maman nan ba a zuke nan bayan an kama furtuna ne wa in ma da an yi sannan kuma ko su da'i to muna da furtunonin yaƙi guda goma sha ɗaya a hannunsu kowanne furtunan yaƙi muna son biliyan ashirin ashirin idan ana son sa ɗin da rai su biliyan ashirin ashirin za ka wani saboda mun biliyan ashirin ashirin za mu ƙarfi da su in ko ba ku iya ba da miliyan ashirin ashirin a kan koren ne ba ta za mu aika muku gawar mun ba ku awa ashirin da kudu mun ba ku sati mun ba ku wani masu da amma ka duba mai Allah da farko din ya ce rubin ma mannan ba ya gabatar da mun mutum kawai a sake ya ɗage ta cikin yana ba ta sai sa ra'ayoyin sahabbai suka bambanta a kan asra bakar sai na abubakar sai ra'ayinsa mun mutum ne kawai a sake su kawai a sake su kuma ba ya ta gansu ba muna bukatar kuɗi a yi fansan shi sai na umar sai ce kawai a kashe su to da ke ana duba yanayin yanayin akwai yanayin da mujahidai suke bukatar kuɗi suke bukatar wani abu a irin wannan lokaci ki daɗin yayi kara ta kai saka kuɗi akwai wani yanayi da kawai ba a ma bukatar ki daɗin kawai a kashe su yasa yanayin asra badar ɗin wani yanayi ne wanda ake da bukatar duk asirin da aka kama shi kai a kashe shi yasa sai na Umar da ya ba da shawarar a kashe asra bada sun sai Allah ya ayyada shi ya saukar da aya daidai da irin ra'ayi ma kana da nabiyyin wal ladina an an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi yuridun arada dunya lahu bil akhirah wannan shi wa imma man man ba'du wa imma fida wannan na daga cikin jumloli masu fasaha magana Allah subhanahu wa ta'ala na'am a karatun da yanzu na yanzu wale ya tambayi mai Thank you. kamar yadda na الصبر محمود ضخم ضخم بالعين دخل الصور جاء تقيل هذا هنا اسم في الغابي هنا اسم الغابي هنا اسم المسؤول هنا اسم كيف نشد على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله طائفة من أهكام العلم wasu daga cikin hukunce-hukuncen alam alam yana da wasu hukunce-hukunce wanda yana da kyau da kasuwa ce ya fi الأمثلة مثالين فتحت مصر في أحد أمراء بن الخطاب عبد القاهر الجرجاني أول مؤلف في البلاغة من خاطب من أكثر المدن الإنجيلية أول ما صنف في النحو كتاب سيبويه بنى المعتصم مدينة سر من رأى كان أم كان أمر الجاهز أبو إسلام من كتاب الدولة العباسية كانت عائشة أم المؤمنين راوية راوية الحديث عمل عبد الله بن عمون على ترجمة أذين الإيمان ولم مثالي لم تكرمتا يتي فتحت مصر في أحد عمر بن الخطاب أي فتح مصر أزام عمر بن الخطاب عبد القاهر الجرجاني أو المؤلف الثلاجة عبد القادر الجرجاني في الخلق واللي ولف farkon wanda ya wallafa ka rage abin da ba a ji ko a ƙara ne a rage ko a ƙara Abdulkahir Abdulkahir Jurjani أول مؤلف في البلاغة عبد القادر الجزاري في فرق مولد في البلاغة yake ne kasu wani birni ne min akbar al-mudin al-injiliya min akbar al-mudin al-injiliya yana daga cikin manyan manyan biranen turawa awwal ma kullifa fil nahwi farkon abin da aka wallafa a nahwi kitabu sibawi kana al-mufassir مدينة سر من مرة متصل ياجنا سر سر مرة سر سر مرة كان أمر كان أمر الجاهز أبو عثمان من كتاب الدولة العباسية أمر يكون الجاهز أنا مستكني أبو عثمان أنا بجسد مربوطا دولة عباسية كان عائشة كان عائشة أم المؤمنين راوية الحديث عائشة أم المؤمنين أتاكت في رواية حديث أمر عبد الله معمون على ترجمة أذون اليونان آه عبد الله المعمون الخلفاء جاي أي ترجمة لليونان من كريس كان اللي من مكان يفسر أزوا يسعى تفسر أزوا القواعد يكون العالم مفردا ومركبا ترتيبا إضافيا أو مجزيا أو إسناديا أو مفهوما بكلمتين والأول وصدر الثاني يعربان على حسب العوامل والثالث يمنع من الصرف والرابع آه صورته كما كان قبل العملية والخامس يبنى على الحسر ولمن جاينا بيان hukuncin hukuncin majmu'a na farko ana ya ce alam yana kasancewa mufradi awalin alam yana kasancewa mufradi yana kasancewa murakkab tartiban idafiyan aka ce mufradi ya zama to ba hida tartib kamar ka ce misr kamar ka ce umar sannan idan aka ce abin nan tartiban idafiyan kamar ka ce abdulqahir ko ka ce abdullahi ko abdulrahman sannan kuma idan aka ce tartibi a abin nan marjiyar shi a hada kalmomi guda biyu su zama ko kalma daya misali ni ne kafin da ya fada kalmomi ne guda biyu kamar shi da su yi york ne ni ne da york aka hada kalmomi guda biyu ne shi ake cewa tartibin marji tartibin marji a hada kalmomi guda biyu idan kuma aka ce tartibin isnadiyyar tartibin isnadiyyar in aka ce abin nan tartiban isnadiyan shi ne wanda jumla ce aka mayar ya zama to alam misali ka ce surra marra'a asalinsa surra din shi ne mazi da dumi ne da jiri man din isul musul da dumi da shi jumla din shi aka mayar da ita suna sunan wani gari ne a abin nan Iraq surra marra'a ma'anin ta shine surra marra'a ma'ana an sawa wanda ya gaggarin bare shi ma'ana duk wanda ya gaggarin sai ran ya yi saboda shan garin sannan kuma sai sunan da karshen sa ya zama to wanda to shine ya kawo ma hukuncin hukuncin wal awwal wato na farko mufradi ke alamun da yake mufradi na farko وصدر الثاني ده صدر النبي في إضافة ترتيبا إضافيا كان فهمت عبد القاهر صدر نبي كان عبد اليتيم في صدر فهمت مضاف في صدر مضاف إليه في عجب في كان وصدر الثاني يؤربان على حسب الأوامر ولم أنا إرادة جديد أوامر عند كتب بكاته ولا إرادة abin da yake in marfu'i ne marfu'i in mansubi ne mansubi ne ne ne daidai da alilin abin da yake nema haka ake musu iradi ko da yin zabi wa salisu na uku yumna'u min sarf na uku shine tartiban mutiyya alali wanda aka hada sunaye biyu suka zama da suna daya shine tartiban mutiyya to shi wannan kullu ba yumna'u min sarf za hana shi ta sarifi sai zai zama to la yin sarifi kawai za ka masa irabi ma la yin sarifi shi ne za ka yi masa rufu'a da zamna za ka masa nasaba da fata sai ka yi masa jarra da fata har yanzu kuma ba za ka sa masa tarbiyya ba ba ta ba wata ne guda biyu shi ne hukunci na uku tartibin masjidan na ka haɗa sunaye guda biyu suka zama su ɗaya warrabi'u na kudu shi ne wanda sunan da ya zo ya kare da wanki sunan da ya zo ya kare da wanki abin nan ya buƙa a da surati kama kana qabla al-alamiyya zai kasance a sunarsa yadda yake kamar yadda ya kasance gabanin alamina haka zai kasance wal khamisu na biyu na biyar yubna al kasr anan shi na kudu din yana nufin yana nufin tartibul mazaji shi yake nufi da kudu na karshen shi ne ya kawo shi a kudu a ka'ida shi ne sirra marraha marraha shi irin wannan tartibul isnadiyan tartibin isnadiyan zai kasance yadda yake kawai yanzu da kace surra marra'a jumla ce kamar yadda muka yi iradi ta to haka ne idan kace idan kace misali ba'alu bakka ba'alu bakka ko kace ta'abba fa sharran duk jumloli to su zaka bar su yadda suke kawai في حالة الرفض وفي حالة النسل وفي حالة الجر جاء تأبط شرا شرا رأيت تعبط شرا مررت بتعبط شرا شو كان haka za ka bar su yadda suke shi ne za ka bar shi na fudun kenan wanda kuma a cikin misalai ya kawo shi a na biyar ne a lura da wannan ba jera ce ba sannan na biyar din shi ne wanda ya kare da wayi ismin da kasar ya zama da wayi ya ce yubuna alal kasri wannan za masa binayi da kasara ja'a fi bawaihi ra'aytu fi bawaihi marartu da fi bawaihi ka masa dinari ne ala kasra kar ka manta da maganar da muka yi na dinari in kace ja a fi bawaihi fi bawaihi za ta ce mabnin ala kasra ta fi mahalli rasuli ra'aytu fi bawaihi mabnin ala kasra ta fi mahalli rasuli marartu da fi bawaihi mabnin ala kasra ta fi mahalli rasuli wannan shi ne iradi mana ka masa dinari da kasara kenan يكون العلم اسما ألم ينا زمن تو اسمه وهو ما وضع أولا في فرقم أبن أكرد أماكن فرقم سنن أكرد أماكن في اسم ولقب ينا زمن تو لقبي وهو ما أشعر بمدح أو ذم في أبن يبعد إشعاري يبوكو كوشيا duk sunan da aka sama dan a yabe ka ko dan a kushe ka ya zamo lakabin ka ne وهو ما وكنية أقوين أزوا كنية وهو ما سجر بأب أو جن أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الرحمن إلنسو أبو مصعب وأبو حمزة وإلنسو أكيسو وكتب عبد الله وابن عمر وابن عباس ويجب أن ويجب أن يتأخر اللقب عن الاسم yake wajibi ne idan isin da lakab ka haɗa su lakabi da ismi ka haɗa su ka haɗa su a guda to shi lakabin ya zo a ƙarshe ismi ya zo a farko misali mutum ne sunansa abdullah kunyarsa abu abdulrahman kai ka suka ambace shi daga gaba ɗaya yi sai ka ce abdullahi abu abdulrahman abin nan kai sunansa abdullahi kunyarsa kuma zainul abidin misali lakabi kenan sai ka ce abdullahi zainul abidin abdullahi sai ka kawo sunan tukunan ka kawo lakabi a ƙarshe amma idan kunya ne da lakabi za ka gabatar za ka jirkitar da wanda ne tsakanin kunya da lakabi sai sa shurrahul alfiya suka yi sabanin kaulin ibn malik wasu man ata wa kunyatan wa laqaba وآخر الباء سواه صهبا يتي واسما أتى وكنية ولقبا في اسم ينا زما اسمي عالم ينا زما اسمي ينا زما توكونا ينا زما تلقب سيتي وآخر الزاء بعد سعباني تكاني شراو الألفية وإن اسم إشارة ينا كوما وازوا كلقب saboda shi ne ya zo a ƙarshe wasu man a ta wa kunyatan wa laqaba وأخيرا ذا أي وأخير اللقب كجنس اللقب وتابع النبي إن سواه هنا كشف من ولا لنا دم إن سواه سجبا إن سواه سواه لمن دليل ليكاو باين سواه دليل لمفردي دليل لمفردي ودليل لمفردي zai koma lakabi ne ko zai koma ismi ne a nan hukuncin da ya zo muku magana a ka a nan wa akiran za ka jirkinta lakabi in siwahu in siwahu in siwa ka jirkinta lakabi ta ga anan ba zai yi wannan dalili kamar yadda shi lakabi ba saboda in ka ce ka jirkinta lakabi in siwahu sai ba idan idan lakabin idan lakabin ya abokanci kanshi kaga ba zai yi wannan ma'ana ba sai ba to ana abin da yake nufi ka jirkinta lakabi idan shi lakabi a in ya abokanci waninsa yana nufi abin da idan lakabin a abin nan idan lakabi ya kasance ya abin nan in ya abokanci abin da abin da ba ba kunya ba wannan sai zama ne kenan zai zamo isin kenan to in lakabi ya haɗu da isin kenan ka jirkinta shi lakabi ba haka ne ba to shi kuma yace wa akhiran za'in siwahu da yace wa akhiran za'in siwaha zai zama in siwa kun ya shi ba zai kasance kawai isin ne dama ana magana akan lakab ne in ka ɗauki lakab ɗin abu biyu ne suka rage ma sai isin sai kunya to idan ka ce ka jirkinta lakabi idan bai abokanci kunya ba in ya abokanci wani abin da ba kunya ba kenan kaga isini kenan to shi ce ce wa akhiran za'in siwa kuma sai mafufa da mafufu'a nufasin da aka samu na alfiya gaba daya sai ya zama to in siwa din har wani sharhi daga cikin rana ga ya gyara wa akhiran za'in siwa ha sahiba in siwaha ai in siwal kunyati sahiba in sahiba laqabu siwa siwal kunyati idan laqabi ya abokanci abin da ba kunya ba me kenan isin ne kenan wa kajirkin kafi in kuma in siwahu in siwahu yake in siwahu nan in siwal ismi kenan ya zama take hukuncin da ya bayar in kunya ne suka haɗu da lakabi ka jirkinta lakabi haka shine zahirin albiyar ta kunya da lakabi suka haɗu ka kawo kunya a farko ka kawo lakabi to shi kuma wannan matsala ba kan da yake so yi magana ba saboda wannan din ba shi ne wanda malaman suke jayayya kai ba in kunya da lakabi suka haɗu dama za ka iya jinkinta lakabi za ka iya gabatar da shi ko wanda za ka iya gabatar da shi ka jinkinta shi amma maganan da ake yi idan idan kunya idan lakabi ne ya haɗu da ya haɗu da isini a kan sarki wanda kuma wannan matsalar zahirin baitin abin da zahirin baitin alfiya ba ta nuna wannan matsala da shi ne malamai muhakkikai suka zo suka warware matsalar suka ce matsalar a nan shin da yake wa akhiran din shi da amri ne yake ba da umarni wa akhiran to shin akwai wani dalili da ya kawo shi ne alfiya cewa wannan amurdin yana nufin bil wujubi ne kaga babu wani dalili shi kuma amru din in ya zo kamar da muka karanta a cikin usulul fiqh idan ya zo to asalin wada'in amru shine an yakuna mahmulan al kamar da muka karanta amma kuma wannan ba shi ne abin da zai kasance kowane su shi ne amru ba to suka ce ibn mali abin da yake nufi in sun samu ne kunya idan idan kunya din idan lakabi idan idan lakabi ya haɗu da duk abin da ba isin ba kunya kenan da abin da ba isin ba kunya kenan ba to za ka iya jinkirta shi za ka gabatar da shi jami'i to ina kuma maganar isin fa da shi ma isinin babi aula ya ɗauki hukunci shi kunya saboda kunya bai kai isini bawa ba bai kai isini ba saboda shi isini shi ne abin da aka raɗa ma kunya kuma abin da abin nan daga baya ka same shi haka ce abu abdullahi lokaci zai daga baya zan sami shi da addu'a cikin gurbi to saboda haka daga baya kunne yake kasancewa sai kasance kula tutur kauli idan isimi da lakabi suka haɗu ka gabatar da isimi ka jirkinta lakabi wannan shi aka fi so amma za ka iya yin akasin wannan ka gabatar da lakabi ka jirkinta isimi har suna kawo shahidi bi anna zalkal bi amran har zalkal din wannan ba saɓani lakabi ne sannan amr din kuma isimi ne to sai ya gabatar da lakabi sai ya jirkinta mai amuran ismi kenan kaga wannan yana nuna jirkinta lakabin ba wajibi ba an fi so ne an fi so ka jirkinta lakabin me yasa saboda ismi ya fi sunna ma bawa balle lakabi amma ja'izi ne zama da haka ya zama ba wani iskali dangane da kaifin amfiya ya zama to lakabin ko ya haɗu da ismi ko ya haɗu da kunya dukka jirkinta shi amma inda inda ismi ne jirkin ta lakabi ya fi inda ismi ne jirkin ta lakabi ya fi to akan wannan ne yake shi yasa kuna karanta shuru na waɗannan da suke manya manya kamar su alfiyatu shuru na nahau ko alfiyatu shuru na ilimin hadisi ko alfiya na ibn malik ire-iren su shafiya kar su dogara da sharhi guda daya akwai wasu wani sharhin da ba zai wanda zai biya ma bukata ba zai wanda zai ma saboda haka ya kasance akalla sharhin shuru na littafi daya in dai muhimmi ne mai zuma ya kasance tana da sharhin sa ko uku ko kuma ko biyar amma ka ga mutanen mu a gida sun ci karanta sharhin ibn afi an a alfiya kenan amma sharhin su yi ya fi sharhin ibn afi ya fi shi a komai a tahakinsu ya fi su da take samun komai da kuma ya fi dalilin wannan sun sharhi ibn akhirin a lafiya shi suka fara sani ba san da sani shiri ba sai daga baya ko yanzu za mu karanta alfiya sharhi alfiya za mu shirka su sharhi alfiya za mu karanta ne saboda da ya fi yawa akwai wasu wuraren da shi ibn akhir yake sa uku da da za ka fi shi ne ne su fito ko bai fito da musadar ba sai ka duba a cikin ya warware ya warware abin ne abin ne ya warware abin da ake nufi misali inda yake cewa wasu amalu aidan ka kullum fa'ila min amma ta tauhidi bisalan nasila a wannan baiti shi ido a kai cewa yayi in ka ce ja'an nasu amma amma in ka ce ammatan za ka sa ta za ta sa ta ɗin nan za ta sa ta wato yake za ka yi ta'akidi da amatan ɗin ta'akidar da amatan ɗin wani abu ne wanda ba dole ba shi ya kamanta da misalan nafila ɗin a yanzu nafila sallan nafila dole ne dole yana shafi da wutar ne zai shiga wutar ne shafi da wutar ne ba zai shiga wuta ba to kaga shi haka ya fassara shi kuma imam suyuri ya ce a ba haka ibn malik ba haka abin da yake nufi wasu amalu aidan ka kullum fa'ila min amma fi tawhidi mithla nafila idan za ka yi ta'kidi da ammatan kana so ka yi ta'kidi da shi yadda lafazi na nafilatan baya rabuwa da sa a ta'kidi ma ammatan din karka raba shi da sa misali karka ce ja'an nasu amman karka su ya hakan sai ka ce ja'an nasu ammatan yadda tun da kake baka taba gani nasilatan ta din nasilatan din an ci shi a ce an nasilu ba sai ya ce an nasilu yadda kaga ta nasilan nan ba a cewa in za ka yi ta akidi da fa'ila wajen fa'ila min amma to karka cire wannan ta na ammatan din ka ce amma kuma wannan yi ne gaskiyar magana ta kai da irin wannan طائفة من أحكام اسم الإشارة وسبب شرب كوكوت شيء اسم الإشارة الأمثلة ذلك البستان جميل يا علي ذلك البستان جميل يا, يا فاطمة ذلكما البستان الجميل يا أخوي يا أخوي ذلكم البستان الجميل يا أصدقائي ذلكن البستان جميل يا سيداتي أنا أظن ليك نبي دليل دا حرف دا زيد نجد اسم الإشارة ذلك ذلك ذلكم ذلكما wannan za ka duba waɗanda kake nuna musu abin shi za ka duba zan ce zalika al-bustanu wani ne na miji guda ɗaya shi nake nunawa zaɗin ba har ismi na nunawa bane ishara bane shi nake nunawa gonan zalika al-bustan idan wanda nake nuna masa gonan mace ce sai ce zalikil bustan in su biyu nake so zan nunawa zalikuma in su da yawa nake so nunawa zalikum sannan in mata ne maza ne kunna abinda kuma zan nuna masa din yana nan a hali da kawai yadda yake wannan harfin khitab din shi ne zaka canza dan malamin suna cewa ba dalili bane harafi ne harfin khitab ita ce zalika wannan lamun bil ba'd sannan alkafin harfin harfin khitab ne ba dalili bane to zaka abin nan fa zalikun allazi lutunna ne anan ta yi isharar zuwa allazi allazi lumtunna yusufu wato yusufu kenan to da ke yusufu ta nuna wa wayannan matan waɗanda suka yi yanke hannaye da ke matan take nuna wa shi ha ko tana nuna shi wa matan fazalikunna shi kuma almushar ilayhi din allazi lumtunna ne shi inda misali maza za ta nuna wa fazalikumul ladhi lumtunna ne shi كل مجي بين ذلك الذي لمسنا فذلك فذلكم الذي لمتموني فيه ذلك أبن ذلك الذي لمتني فيه ونم حرف لا تبنك تشجع فهكا يتشجع هنا ونية تنزيني هنا آية هنا آية أغلقت الأبواب وراودته التي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه yana mamakin yadda wai Allah ke kuma ya haɗu da kuwa warawatat allati kuma kuwa dai Allah ke kuwa ba Allah ke biya ba eh shi ne anan nake maka to ai shi Allah ke din aikinsa da kake nema na an riga ya وراودت وراودت التي وراودت فائل وراودت في التي التي وراودت سولن دمير واي النبي يوسف عليه السلام وراودت التي هو واي دمير النبي يوسف عليه السلام هو في بيتها معناه وجه shi a cikin gidanta ne yake rayuwa yake zaune to ita ce ta neme sai muwara sai abin nan muwara da sa kaga kenan anan allati kuwa a sadar sila din yana koma damirin da ya gabata a wara wa dattu din ne to shi yasa idan irin wannan baka kula ba za ka yi kuskure a wajen fassarar Qur'ani haka wani yake cewa wai kiyaya yawancin malamai suna fassara wannan ayar يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إذا أقول لك أن تلك تفقع الحديث فيها واو أجسم آدم لكم أن جميع القرآن يقول لي قد آدم أكالت آدم أكالت أهواء saboda shi abin da ya duba ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha منها وتدليلنا حواء كده وخلقت من حواء زوجها مجنتا وابد حواء آدم دقى حواء أكهل مجنتا واتو آدم تجيكما وخلق من هذه فينا دوبا من نفس نفس إليك نفس إليك مؤنث مؤنث كيف أجت من نفس واحدة فأتو واحد با ففي ذلك وخلق منها أي وخلق من تلك من تلك النفس الواحدة زوجها أنا الزوجة الأخرى أنا مثل ما كان بمجيبا saboda mata da miji duk a larabci su fa cewa ake musu sauki sai dai ka bambanta da karina ta yake nan ya zama to nafsun wahida din ana nufi annabi adam to kalaka min ha ina kace wa kalaka min an-nafs al-wahidati kenan min adam din ne shi ake nufi da an-nafs al-wahida din زوجها زوجتها yadda yake so ya zama zaujaha wato matarsa da yi idan ba larabci ba fasarar ƙwari to shi ne a nan yake yake yuqaba husnul ishara yuqaba husnul ishara المشار إليه في تذكيره وتأنيثه وإفراده وتسميته وشرعه معنى في اسم إشارة زي زي زي لو إن دعاك نونا التذكير تتشأنيت تتإفراد تتسمية تتشرع وإن دعاك نونا زي, زي دوبا آه وتطابق الكاف المخاطبة في جميع ما ذكر كاف زي زي زي للمخاطبة وتطابق الكاف المخاطبة وإن دعاك ومجانا wato shi kafin zai daidai da kuke da su ma bishira cikin abin da aka ambata gaba daya abin da muke ta'ifatu min ahkami fil mawtu wasu daga cikin hukunce hukunce na ismul mawtu إذا ذكرت بكتب فقرة فقرة أيها هو شاهد تصدق على البائسين وابدا بأي بأي هو أقرب إليك يعجبني أي أدى واجبه عاشر من الناس أي أيهم أيهم أفضل سافر اللذان أقاما في منزلي حضر الذين هم أقاربي أخذت القلم الذي أمامك خطبت بعض الأزهار التي في الحديقة لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم اقترب مما يقترب الأقلاء وابتعد عما يبتعدون ابذل ما أنت باذل في وجوه الخير اقرأ أي النافع اسم الموصول شيله shi ne abin da yake ba da sila ko abin da yake bukatar sila da abin da ka faɗa ba za a fahimci shi ba sai an sai ka kawo wani abu shi ne ake kira shi mosul mosul din kala biyu ne akwai mosul harfi akwai mosul wanda yake isri akwai wanda yake zuwa isri akwai wanda yake zuwa harfi a nan majmu'a na farko ya yi ma hukuncen hukuncen ayi yana da halayya guda hudu yana da halayya guda hudu sannan a majmu'a na biyu ya kawo ma hukunce hukuncen allazi da abin da ya kama da kama allazi allazani allati allatani da irin na uku kuma ismin mawsul wanda yake zuwa ɗaya da komai kamar ma da ya faɗa za ta kun ma istarin ma urdun ma irin wannan da kuma ayyan wanda ya zo musharrafi a ka'ida za mu bayanin su gaba ɗaya min al-asma' al-mawsula ayy daga cikin asma mausula din ayi wa takunu mudafatan ila ma'arifatin wa ghayra mudafa tana zaman to ayi idafan ta zuwa ma'arifa kama ayyuha ayyuhum kai idafan ta zuwa ma'arifa ko kai kai kai shi ya zama ba shi da idafa yana zuwa kowanne wa hiya mu'raba idza udifat za'amat iradi a hali guda ɗaya kawai وفوزي أكي إضافة تا وفوزي صدر صلتها أكتي صدر صلتها مثالي فلو تي مثالي نفرقو ركتي إذا ذكرت بكتب إن كسامني كتفي فقرأ أيها هو شيء ركتي أيها أي لي شين اسم الموصول شين الموصول فيك إضافة تزوى ها دليل دليل لازم منكرم تينا دكتشين معارفي to sai ka ce huwa shahid huwa shahid din jumla ismiya shine sadar shine sila na ayyukan shine sila na ayyukan to anan an fadi sadru sila da ajizul sila gaba daya huwa din shine sadru sila an fade shi sannan shahid shine ajizul sila duk an fada gaba daya kada misali da ta saddaq alal ba'ithina wabda bi ayyin bi ayyin huwa aqrabu ilayka to kaga ana baya an yi maka idafan su an fali sadaru sila din anan kuma ba a yi idafa ba wabda bi ayyin wabda bi ayyin suwa ba a yi idafa ba sannan kuma ba a yi izafa ba kuma aka ambaci ta sila idan ka ce yi ujibu ne in ka ce yi ujibu ne ayyun adda wajibahu babu izafa babu ta sila din gaba daya in ka ce asir minan nasi asir minan nasi ayyu minan nasi ayyuhum afdal anan an yi izafansa sannan kuma an cire ta dursila da kilo din da yake a nan za ka yi a wannan lokaci za ka yi yawa abin nan za ka yi jina'isa sauran gaba ɗaya za ka yi yarabinsa amma lokacin da aka yi idafa aka cire ta dursila za ka yi jina'isa misali wannan nan za ka ci ashir minan nasi ayyuhum afdal baka ci ayyuhum huwa afdal ba in ka ci ayyuhum huwa afdal kai idafa ka ambaci saduru sidadin shi kuma za a masa bina'i ne in kai idafa ka cire saduru sidadin kaga an an yi idafa an cire saduru sida sai ka ce atir minan nasi ayyuhum afdal inda iradi ne cewa za ka yi atir minan nasi ayya ayyuhum afdal saboda zai zama to maf'ulun bihi ne na atir din amma tunda ba iradi bane kai bina'i ne a halin da yake ayyu din ka fada kawai amma sauran su ukun da suka wuce na baya to duk kai iradi su ne kace faqra ayyaha ayya din mafhumin na faqra sai kace wabda bi ayyin ayyin majrurun bil fa'i sannan yujibu ayyun ayyu fa'il la yujibu fa'ili la yujibu duk kai iradi su daidai da yadda iradi yake bukata daidai da yadda iradi yake bukata to kaga yadda zaka fahimci abin shi in ka kawo ayyukan abu guda ayyukan ana son abubuwa guda uku ne in son samu ne abubuwa guda uku duk sun fito a misali na farko na farko idafa ayyuha ha din shi ne idafa din na biyu ka kawo saduru saduru sila shi ne kuwa din na uku ka kawo ajibu sila shi ne sha'ikun din in ka ce huwa shayikun ba mutada da kabar bane to mutada da kabar na shine silatul mawsul na ayyidin to a duk lokacin zaka ga ba koyaushe bane abubuwan nan guda uku duka za a same ba koyaushe bane a misali na biyu bi ayyin idafan aka cire amma saduru sila da ajibu sila bi an faɗa huwa aqrab kaga abu ɗaya aka rasa cikin abubuwa guda uku kenan a misali na uku kuma duka aka cire ba idafa ba saduru sila sai ajizu sila din aka bari sannan kuma a misali na karshe fa shi kuma abu ɗaya aka cire aka yi idafa aka cire saduru sila to a lokacin da aka yi idafa aka cire saduru sila a lokacin za ka masa jina'i shi ne ibn mali yake cewa ayyu kama wa uqribat ma lam tu ma ma lam tuzab tuba muddin ba a yi idatan su ba kaga anan ayyukum ayayin idatan muddin ba a yi idatan sa ba wa sadru wasliha sadar din wasl din sa sadar din silas sa din damiru min hadab damiru ne da aka cire kenan idan aka yi idatan sa sadar din abin nan sadarin silan sa din dalili ne aka cire za masa jinai in aka cire wannan hali da ya faɗa malam tudab wa sadru wasli hada min munfa min hazab in aka cire wannan sauran misalai guda uku gaba ɗaya za a mutu ya yawa da shi wannan din fa za a mata jina'i kenan wannan mun gama da aji kenan yana da halayya guda hudu hudu uku na farko za ka mutu irabi ɗaya na ƙarshe za ka mutu jina'i تكون صلة الموصول جملة جملة فعلية صلة الموصول كما زمن جملة فعلية أو اسمية كوتا تزمن جملة اسمية أو ظرفا كوي زمن ظرف كوي زمن ظرف أو جارا ومجرورا كوي زمن جار ومجرور مثال وإن إذا نفي جاء الذي ذهب ذهب إيه ذهب إيه جملة فعلية من صلة الموصول idan na ce ja allazi abuhu qa'im abuhu qa'im jumla ismiya ne jumla ismiya ne ya zama tusilatul masu idan na ce ja allazi tijari في الدار جار بالجروب هذا مثلة المنصوب إنك جاء الذي عندك عند ظرف يكون جاء الذي معك مع الظرف لظرف هذا من سلسلة المنصوب كان سلسلة المنصوب زي زمن جملة فعلية زي زمن جملة اسمية زي زمن تو ظرف زي زمن تو كما جار ومجرور ولنا أبو بكر جسنا زمن تو زي زمن زمن تو جار ومجرور وزي كتن تيكي معذوف زي زمن تو سلسة إنك جاء الذي تجاري أسلمتها جاء الذي استقر تجاري يسا تجاري إذا تجار ومجرور متألف بموضوع موجودا تقديره استقر استقر صلة الموصول هكا عند ظرف المنصوب متألف بموضوع وجودا تقديره استقر هيك صلة الموصول والنشيد يجوز حذف حذف العائد إذا كان عامله فعلا يجي ذا إيه عائد إذا أكت عائد shi in ka kawo ismul mausul dole ne ka kawo wani dalili wanda zai koma kansa dalilin da zai koma kan wannan ismul mausul din misali ayar da muka karanta wa rawadatu allati huwa fi baitiha ha din ne aidi na Allah shi din da aka ambata misali ja allazi zahaba ai kuwa هيك في ذهب في الماضي وقال ضمير متركي وجودا جوازا كيف تدبير هو هيك يؤول الى اسم الوصول وكتي جاء الذي ضربته هو انه ضمير للوصول هو اسم الوصول شو ان الضمير ده زي كوما اسم الوصول دول ليه مطابقه اسم الوصول مفردي اذا انت مفردي ان مؤنث اذا انت مؤنث ان تسميه اذا انت تسميه ان مذكر اذا انت مذكر هكذا يدنك تفيها to wannan a'idin ja'izi ne a cire shi ja'izi ne a cire shi idan aminin salim ya zama to fi'ili ne wa huwa kuma shi shi mahallin nasbi shi kuma a'idin a mahallin nasaba yake aw kana majruran bi harfi jarri ko kuma ya zama to an miki jarra ne an miki jarra ne da harfin jarra da harfin jarri jurra bil mawsul harfin jarri da da irin sa ne أكي واسم الوصول للجرة أو كان مضافا إليه حكم إذا أنت مضاف إليه ليه والمضاف حكم مضاف اسم فاعل اسم الفاعل متعد للحال أو متعد اسم اسم فاعل مفعول به وإن يأتي بعد معنى حال هو يأتي بعد معنى لاستقبال أو كان صدرا لصلة أي حكم إذا أنت صدر لي لصلة أي waɗannan wurare da ake shiri a iri bari mu ɗauki wuri na farko idza kana amiluhu fi'lan idan amilin sa ya zama to fi'li misali idan kace la taqul ma la ta'lamu wa in qala ma la ta'lam asalin sa la taqul ma la ta'lamuhu wa in qala ma ta'lamuhu ku din shine a'idin ma din ka cire shi saboda menene saboda amilin shi din fi'li ne fi'li ne sannan kuɗin a'isin shi ko shi mahalli na su ne saboda mafulin jiki ne saboda mafulin jiki ne wannan shi ne wani na farko da yake aukana majruran bi harfin jurra bi al-mawsul ko zaman su an mishi jarra da harafin da ismul mawsul din ma da wannan harafin aka masa jarra misalin kace ittarib mimma ittarib mimma ma din shi ismul mawsul kai jarran sa da ne da min ittaris min ma to da kai gaba kace min ma yattaribu al-uqala'u wabta'i amma yabta'iduna to ina ayidu kafiri ab asalin sa ittaris min ma yattaribu min al-uqala'u wabta'i amma yabta'iduna anhu anhu ana abu biyu fa ka cire ka cire an harfu jarri sai ka cire a isma abin da yasa ka cire an harfu jarri harfu jarrin da ka cire din da shi ne ake wa ismul mawsul din jarra min ma am ma to tunda da shi ne ake wa ismul mawsul din jarra to sai ka hada shi da a din sa din gaba ɗaya sai ka cire mimma yattaribu minhu al-uqala وابتعد عما يبتعدون عنه irin sa ne ya akulu mimma ta akuluna minhu wa ya tirabu mimma ta shirabu ai minhu shi ya aka cire a ibn da bin din gaba daya amma kar ka manta da sharadin da ya gaya ma ya kasance a wannan gun shi ismul mawsul din an yi mishi jarra da harafin da aka yi wa a'idin jarra da ka tayi din harafin da ya yi wa a'idin jarra da shi a'idin gaba daya sai ka tafi wa sai ka ce da shi idan kuma harafin ya bambanta ya kasance harafin da yake dole da ismul mawsul din daban harafin da aka yi jarrar a'idin daban to wannan mai halatta ka ce shi wannan shi wuri na biyu da ya faɗa aw kana mudafan ilayhi ko kuma shi shi ko kuma ya kasance mudafin ilayhi ne wal mudafu shi mudafu ismu fa'il muta'addin lil hali aw lil istifad mudafu ismu fa'il ne mai maf'ul wanda fi'ilinsa yake muta'addi ne kuma yake misali din yana bada ma'anan fi'il mudari na hal da mustaqbil misalin da shine da kace ubudul ma anta bazilun din ai ma anta bazilun anan aidin mudafun ilayhi ne mudafu ilayhi ne shi kuma mudafu din ismul fa'il ne al bazil shi kuma ismul fa'il din muta'addi ne ma'ana fi'ilinsa yana da mas'ulun bihi har yanzu ismul fa'il din yana bada ma'ana na filin mudari'i na hal ko mustaqbil irin sa ne a qur'ani faqdi ma anta qaf ai faqdi ma anta qadi ma din ba yaso ne mutum din to ai din sa shine ma anta qadihi shi din aka ce aka ce faqdi ma anta qaf saboda ne saboda wadannan sharuɗan da muke bukata duk sun cika anan shi anan shi a'idin mudafu ilayhi idan kace qadihi qadi mudafu wal ha mudafu ilayhi sannan shi mudafu din ismul fa'il ne shi al qadi qadi fi'ilin wannan ismul fa'il din kuma muta'addi ne zaka ce kaza zaidul amran ko kaza allahul amra fi'ilin sa din yana da maf'ulun bihi sannan ismul fa'il din yana bada ma'anar fi'il mudari fi'il mudari misali fi'il mudari yana bada ma'ana hal ko mustaqbal to shi ma wannan ismul fa'il din yana bada wannan ma'ana tun da baya mun karanta ismul fa'il zai yi zaman ko yana da ma'ana na madi ko mudari kamar da muka karanta to anan din ya kasance yana da ma'ana ne na mudari anan yana nufi idan yana bada ma'ana ne na madi to ba zai bai halatta ka ce a idan anan ba na karshe ya auka na sadran da silati ai ko kuma a'idin ya zama to sadar ne na sila na ai na ayyu kamar da muka karanta misali ashir minan nasi ayyuhum afdal ai ayyuhum huwa afdal wannan huwa din da aka tilin shi ne a'idin ayyu din ismi an gane ai idan kuma a'id ya zama to sadar sila na ayyu to a wannan lokaci zaka iya cire shi a wannan wurare ja'izi ne ba mu ce wajibi ba ja'izi ne ta ce in kana so kuma za ka bari al-mu'arraf bil alif wal lam abin da aka yi tarihi da alif da lam al-amthila hadar al-musafir malat الشجرة انكسر القلم دار الذين جدوا أحسنت اللائي تكلمنا اشتهر اشتهر السموأل بوفائه اشتهر السموأل بوفائه كان الحسين بن علي كان كان الحسين بن علي شجاعا كان الحسن بن سهل كريما وكان أخوه الفضل مثله أنا أبن ليش سوي سويا مكة في سونا نكرة مثال إذا كنت مسافر شجرة kace qalamun wadannan sunaye ne na kira wanda ba a san su ba to za ka iya sa mas'al al-musafir al-shajaratu al-qalam to wannan al din kala kala ne wannan shine al wanda aka sani ko muka sani to akwai al din da kara shi din zai zamanto wajibi zai zamanto dole misali in kace allazi asalin sa lazi ne lazi sai ka sa al ya zamanto Allah ne to ka ƙara wannan al din dole ne ba kamar na musafirun da rajulun da kalamun bane na musafirun zaka ce musafirun musafiru ko kace musafirin din kalamin ko alkalamu daidai da ma'anar da suke bukata amma shi wannan dole dai ka kara masa al ka ce allazi aka ce allazi allazi to tunda wannan ƙari ya zamanto dole ne to ka sa wannan al din da karkasa shi jike ne ba zai sa masa tarihi tunda dama dole ne an ƙara shi wancan ne kace rajulun wani mutum ar-rajulu wannan mutum ka sa albin saboda a kai kama wannan dama ba wanda in ka sa ko kar ka sa wato ba zai masa janyo mishi tare shi ba ba zai janyo mishi tare shi ba sannan majmu'a na karshe da ya kawo akwai wasu sunaye wanda asalin su ba al amma kaso za ka samu su al wannan sunan shi ne duk sunan da ya zo da wazani na ismin fa'il ko na sigatul mubalagha ko wazani wazani ko da lafazin sifa mushabbaha bi ismin fa'il to wannan ka sa mas'al da ka sa dicere shi ne wanda ibnu malik yake cewa wa hazatu za wa jismu jinsi yani ko ma'ana ka kawo ka cire shi dicere amma yawancin malamai irin su ibnu sham suna cewa akwai bambanci misalin wannan idan na ce maka mutum ne sunansa hari to hari sunan ya zama alam ba hai na sa albatu kullum za a sai ko na ce abbas in na ce abbas ma ya alam ne ba hai na ce al-abbas bane za ka sai in na ce hasan alam ne na ce husayn alam alam ne na ce fadl fadl dan gidan abbas bin abdul muttalib duk alam ne ba hai na sa alba to idan ka ce alfa alhassan alhussein alfadl ka ce al'abbas alharis ba alɗin ya masa amfani bai masa amfani ba saboda dama alɗin ana son sa ne saboda nakira a mayar da shi ma'arifa to shi wannan abin da ka sa masa alɗin na gabanin ka sa alɗin ma ma'arifa ne sai ibnu mali ya ce ka sa kar ka sa duk ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya duk ɗaya ne amma a balaga ilmin ma'ani daban azan shi yana magana akan nahawu yana magana akan nahawu ma'ana ka sa al kar ka sa al jawal na ism ma'arifa haka shi yake nufi amma a ma'ana daban ne yanzu misali akwai wanda manomi ne da gaske manomi ne da gaske manomi ne to saboda shi ne noma ne ana kiran shi aka kira shi hari ai har harisin ya zama harisin har ya zamanto ya zamanto adalinsa da zara an ce haris kawai kowa ya san da shi ake akwai wanda haka akwai wanda kuma ma'aikacin gwamnati ne wanda bai taɓa rike fansa bai fi tsawon mafita gona ba ake kiran sa haris ɗaya ne daban ne daban ne to shi wanda aka ce mishi alharisin ishara ne wanda wannan alamin ya same shi a sana'arsa yawan nomansa ne ya sa ana ce masa hari hari a ismin fa'il ismin fa'il har ya yi fice ya zama ko alaf haka ne idan ka ce da mutum hasan sunansa ne amma shi kansa din ba kyakkyawa ba ne da kuma wanda ka ce masa saboda kyansa ake ce masa hasan hasan hasan hasan har hasan din ya zama ko alaf to daga bisani za ka ce masa alhasan za ka ce musu alhassan to ta wannan bangare a ilmin ma'ani malamai suka bambanta amma ba ta wannan bangaren ba gaba daya in ka sa alma kafin ka sa din ma shi ma'arifa ne ba zai bambanta ba to shi ne wanda ibn mali yace sashi da rage sashi da ɗaya ne haka shi zan da karanta ta yadda المؤرف بالالف واللام اسم دخلت عليه الف فأفادته تعريف yawa yace mu'arrab da alif da lam shine suna ne wanda al al ta shigo masa fa afadat ta'rif sai sai ta bawa sunan ta'rif da ba san sunan ba aka san shi wannan shi al na asali ne can kenan kad tuzadu al fi ba'd al asma'i yace amma ana kara al a wasu sunaye fala tufidu ta'rifan ba za ta bada ta'rifin komai ba و... وزيادتها إما لازمة إما لازمة زيادة كما كتن شيء ودولة كالداخلة على الأسماء الموصولة kamar waɗannan alɗin da suke su gaji sun isu mai motsi allazi allafi allah allafi allah irin su wal alamin mawsufati min awwal amriha da kuma a alam wanda dama al mawdu'a wanda haka aka yi su min awwal amriha a asalin dama waɗannan alam da an yi su da al kamar ka ce as-samau'al sunan wani bayahude ne wani sunan wani bayahude ne mawaki sosai to shi dama sunan san haka yanzu as-samawal da al-din yanzu to za ka ga ai as-samawal ba ismin fa'il bane ba sifatu mushabbaha bane ba shi ba mubalaga bane to al-din dole ka sa masa shi dole ka sa masa wannan al-din fi awwal amriha musaydatan bil alif wal lam wa imma ghayru lazima akwai kuma wanda al-din za kara amma ba dole bane كالداخلة على الآلام المنقولة كما هو الآلام ده ta shiga alam ɗin da aka ɗauko su a wasu ma'anoni lidalalati ala annal ma'an al-asli saboda duba ma'anan nan na asali malhudun bil mutakallim ne maganan wanda ya kira shi yana duba kamar maganar da na faɗa kenan idan na ce misali hasan to ba na duba asalin ma'anan hasan ɗin a cikin wanda na kira shi ma'ana shi ba kyakkyawa bane kawai sunansa ne aka da aka yi dace aka ce masa hasan amma idan na ce alhassan na duba ma'anar hassan din a jikin shi wanda na kira shi kamar da bayani ya gabata za mu tsaya nan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh